ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كتنا lokacin da annabi ibrahimu alaihi salamu da ɗansa isma'il suke tada harsashin ginin ɗakin ka'aba a larabci in ana so ya zama jumlar salisa ta tafi tartartar ba gura-gura to haka zai zama amma da sai a ce wa yarfa ibrahimu wa isma'ilu da kawai da min albaiti kama larabcin ya tafi sosai sai Allah ce wa zai rafa Ibrahimu al-qawaid min al-baiti zai ce wa Isma'ilu sune fa'ili na wa yarfa'u din Ibrahim shine fa'ili Isma'il ma'adufi ne a kansa saboda haka ka tuna lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Isma'il alaihi salam suke wato suke dora harsashin ginin ɗaki shine ya ce alkawa'id shine al-usus harsashi min albaiti na ɗakin ka'aba wa raf'uha albina'u alaiha abinda ake nufi raf'u din nan shine gini akan ta awul jidur ko kuma katangu ay saqatil bina sune makangemar gini fa inna kulla saqin qa'idatun ko wace mai kangema a mazaunin ginshiki take lima yuzau alaihi domin abinda ake dorawa akan sa raf'uha bina'uha ɗaukaka da aka ce yarfa'u dinnan ana nufin gina ta sai ce adafin ala ibrahim wato adafi ne akan ibrahim da aka ce ibrahimu sai ce wa isma'il wato ibrahimu da ɗansa isma'il wa huwa yunawiluhu hijarata shi ɗan yana miƙo masa dutse ne shi yake ginin ɗan shi ne yake ɗauko bulo yana miƙowa au ya bune ya nufi ɗarafaihi ko kuma suna gini ne a bisa bangarori daban-daban wato sun rabu shi annabi ibrahimu alaihissalamu yana yin katangar gabas shi kuma annabi ismail alaihi yana yin ta yamma in an gama shi kuma sai koma ta arewa wannan kuma ya koma ta kudu shine ya buni ya nufi ɗarafai abin yana da fuska uku ɗaya ibrahimu ya buni Ismailu alaihi masalam yunawiluhu hijarata ina bashi dutse ko kuma ya bani yani fi tarafai suna gini a gefen ɗakin wannan yana waccan katangan wani yana waccan katangar in sun gama su koma wata au ala tanawubi ko kuma wato karba karba shike yau annabi ibrahim alsama ya ginin gaba daya gobe kuma ya huta annabi isma'ila sai ya gina shine ala tanawubi wato ma'ana uku ce zai iya dauka ya kula ne lokacin da suke aikin suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karban mana bina ana wannan ginin innaka anta sami'u kai mai ji ne liman da'a ga wanda ya roƙe ka al'alimu ko masani ne bira iradatihi wa fi'lihi to anan sun nuna wannan ginin ɗakin ibada ce shi kuma ibada ko ita ibada idan aka yi ta abinda ake bukata ta yi amfani to ta ina take amfani sai wanda aka yi wa ibadar ya karba sauraka shi ne ƙarshen buri ba a yi ibada ba kawai dai an sauke nauyi ko ta karɓi ko bata karɓi ba a'a sai so ake a yi ta karɓu shi ne gaya karɓuwarta shi ne a sami yardar Allah sauraka su suka ce taƙabbal minna ka karɓan mana in ya karɓa to an ci riba in bai karɓa ba to an faɗi kuma shi ba shi da asara saboda ka ba a yi wa Allah karɓi karkararsa to da suka yi sai suka kafa hujja sai ce innaka anta sami'u kai mai ji ne kana jin addu'ar da muke maka alimu kuma ka san zuciyarmu babu riya ba riya ba wani sofa ne duk abin da muka yi saboda kai muka yi ba abin da zai ɓoye gare ka wato kirari suka yi wa Allah kuma suka nuna matakin da suka ɗauka daidai ne domin wanda yake mai sofa ne ko mugu ba manufarsa Allah ba ba zai iya wa Allah wannan kalmar innaka anta sami'ul alimu ba domin ba wa Allah ojoro ai wa Allah wata rufa rufa babu yana ganin komai tangarangan to suka yi wannan addu'ar akan Allah ya karba aikin in ya karba to an cire ba sannan suka yi wa Allah wato kamun kafa da sunayensa as-sami'ul alim wannan kalmar sami'u sun yadda yana jin abin da suka roke shi subhanahu wata'ala sun yadda al-alimu ya san niyyarsu ya san manufarsu ya san kuma aikin da suka yi lokacin da suka gina ɗakin in suka yi shi daidai kirji zai karba amma sai da aka saka wato makamin ibrahim aka dinga yin har ya zama zangarame mai haka don a nuna wa duniya cayin allah ya ce kai abu iya karfin ka za ka ba sakwa-sakwa za ka dinga kana lafa-lafa ba mutum yana dabara so yake ma ya bar aiki ba haka ake so ba shi yasa za mu ga hadisin da yake kudisi annabi alaihi salam yake ga wani ubangiji yana cewa ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه باوانا bai kusance ni wato da abin da na fi so ba sama da abin da na farlanta masa sannan wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabdishu biha ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأؤذينه ولئن استعاذ بي لأؤذنه anan gurin abin da ake nufi Allah yana gaya mana bayansa suna bin sa in ya dora musu ibada wadda duk ya dora ta zama wajibi ta fi soyuwa gurin Allah to kuma mafi yawan mutane suna yin ta ne dan tsoro in ba su ba za a kama su sai su yi ta saboda wannan to wanda yi ta isauki sai kuma ya ji daɗinta ta zame masa jiki ya ɗauke ta ba tare da an sa shi ba kuma yake shi sa ce la ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili shi ya daina yin ta da jin tsoro yana yin ta ne dan ƙauna ta zama jiki a gurinsa Allah ya cancanci abi shi ya yarda wannan ibadar ya daina jin nauyinta ba so yake maza ya ture ba ta zama jiki sai ya ɗauki irinta wadda ba a sa shi ba in ya gama rayuwarsa bai yi ta ba har abada Allah ba zai tambaye shi ba alƙiyama amma sai ya ɗauke ta ya dinga yi to wannan ta nuna ƙauna muddar ya wannan Allah ya ce yana yi hatta uhibbahu ya cika farillar kuma ya ɗau wannan to har sai na so shi in na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai na zama shi ni ne jinsa wanda yake ji da shi in Allah ya zama jinka to sai ka shiga cikin bashir ibadin lazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu duk abin da zaka ji to ba zaka ji saukana ba sai Allah ya tace zuciyarka ka dauki abin da Allah yake so ka samu makama sai kai amfani da shi sannan kunne shine dan rahoto na zuciya zai jiyo sauti da sauransu da kalmomi da lafazai sai kai mata ita kuma sai ta gina akai sai ta yanke hukunci to sai a baka tace a kariya a tace jinka duk abin da zai zo mata ba zai zo mata da dafi ba sannan wa basarahu allazi yabsur bihi sai gani shi ma dan rahoto ne na zuciya abin da ya gano ya ga yana da kyau yana so sai kai mata sai ta yanke hukunci sai a tace duk abin da zaka gani izina zaka gani misali idan mutum ya zo ya ga wani gini an yi shi dan dashe shi yayi tsawo yayi komai da ya kalle shi sai ce sarki ya tabbata da ga wanda allamal insana malam ya ala wanda yi wannan ginin lokacin da aka haife shi jahili amma Allah ya ilmantar da shi ya bashi basira har ya zo ya wannan to sai ya ga Allah a ciki sai ya imani in ya ga duk abin da ya gani sai ya ga izina wacce za ta nuna masa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun to sannan sai ya zama yadda hullati ya buɗi shi biha su kuma ina su ne dogaran zuciyar duk abin da take hukunci su za ta sa su aiki sai hannun ya zama ba zai taɓa jikin da aka haramta masa ba ba zai doki jikin da aka haramta masa ba ba zai ɗauki abin da ba shi da haƙi a kai ba to ga an samu lamuni to ƙafa ita kuma ita ce take takawa ta je inda take so to ita ma ba za ta samu wannan matsalar ba ta ta taka ta je inda ba a so to saboda haka idan mutum ya zama ibada saboda Allah yake ta zama jiki a wurinsa kuma sai ya ɗauki wacce take ta nafula ito sai ya sami yardar Allah subhanahu wataala to haka annabi Ibrahim alayhi salamu da ɗansa sun nuna mana darasi akan yadda ake bin Allah to bayan ya sun nemi Allah ya karɓi aikin kuma sun nuna Allah ce ya ga abin da suke kuma yana jin su yana ganin su ya san manufarsu ya san niyyarsu ya san irin aikin yadda suka yi to kuma sai suke neman alheri cewa tawaru'u suka yi cewa zuciyarsu ba su da haulu ba su da kowa illa billahi ba ƙarfi ba dabara sai dai ubangiji shi kadai قلبهما بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء zukatansu suna hannun Allah shi ke juya su yadda yake so don haka suka yi maza suka roƙe shi ka ce rabbana waja'anna musulmai ne laka ni da ɗana Allah ka sanya mu biyu mu zama masu miƙa wuya gare ka munƙadina masu miƙa wuya gare ka makulisina masu tsarkake ibada ba sofa ne gare ka kai ne za ka iya mana wannan in ba ka yi wannan taimako ba mu isa ba sannan sai suka ɗauki wannan alherin na imani da bin Allah kar ya tsaya a iyakansu sai ce waje an wamin zurriyatina wannan alherin ubangiji mana roƙonka ka sanya shi a cikin zuriyarmu shine auladuna 'ya'yanmu ummatan muslimatan lak al'umma ce wacce take mai miƙa waya gare ka to anan annabi ibrahim alayhi nuna mana shu'urin annabawa alayhi salatu wassalamu shine kullun suna ganin babu ni'ima da ta wuce imani ba wata ni'ima kafi'u ni'imatul iman ta daidai da ni'imar imani dan haka bayan ya roƙa wa zuri'a a can ya ce warzuquhum min samarati to arzuta su da samarati kulli shay to sai kuma ya zo anan yace yana roƙon biyayya ga Allah da ikhlasi ga Allah bayan ya roƙe sa su bi su roƙa shi da Isma'ila alaihi assalam to kuma sai suka roƙa wa zuriya cewa ita ma Allah ya bata wannan kyauta da babu irinta to anan karatu suka koya wa al'umma cewa duk wani mai hankali duk abin da zai roƙa wa zuri'arsa imani zai fara roƙa musu da gama da duniyar lafiya kafin wani abu saɓanin yau da aka waye gari ga baki ɗaya abin da ya shafi bangaren Allah da mika waya bai damu mutane ba duk abin da aka zo ya ce ga harkar duniya ya ce ta damu kowa akan ta yake tafiya maza da mata yara da manya akan sa ake tafiya wancan kuma ko oho shi sa za ga abubuwan rayuwa yau na harkar duniya shi ake ta tafiya kawai kai tsaye to wannan sai ke nuna mana ko magabatanmu sun nuna mana cewa lahira ita ce sama don na san ko allo ban shiga ba sai da malam ya koya min suratul mulk aka sani haddace da hannunsa ya sa takarda ya rubuta ta ina zauna yana koya min na furta na furta ba muna manta da kyar na iya bi masabiha yana yi yana faɗa na iya na haddace ce ta wannan zaka dinga yi saboda ranar da zaka shiga kabari ba za mu iya maka rana ba cin abin da za mu yi maka a yau to da duk iyaye haka suke wa yaya a koya musu wannan abin a yi hajiya ta mu lokacin akwai yaya ta a cini da hantsi tana yawan ayyuka ita ce ta fika mata ƙur'ani ma sai ta ɗauko ta almajira ta ga ta iya kullum ta zo sai ta biya ta a lokacin da take ita aikin na gida ita a nan ba za ta fasa karatun ba sai almajira ta je ta zauna ana koya mata tana yi tana yi tana ita haje tana jin karatun an gama ta biya wannan almajira saboda kada a yi wasa da ɓangaren karatu da cusawa mutane abin da ya shafi lahira imani akwai lokacin da kanin mahaifinmu ya kamu da rashin lafiya magaraba ta kusa sai aka ji a gaya malam mukaddami aka ce wani rasuwa zai sai a ga hankalinsa ya tashi amma shi baya ta mutuwa ta ce ku je ku dinga karanta kulhullahu a gabansa ko Allah ya taimake shi cika da imani ku karanta kulhullahu a gabansa ko Allah ya taimake shi cika da imani shi baya ta magana mutuwa ce wani ya mutu a fada a dinga suma irin da ya mutane yan duniya suke a yanzu cika da imani ita ce a gaban wanda isan Allah domin shi ne arzikin da babu irinsa to to don haka sai suka ya roƙi wannan ya ce kasa zuriyata ya keɓanci zuri'a a wajen na min zuriyata na ummatan musulmatan lak sai ce li'annahum idza salahu salaha bihimul atiba domin ci so in suka gyaru to duk mabiya ma sun gyaru kamar yadda Umar dan Abdul Aziz yake faɗa ne cewa mallan ya hakum baitahu la ya hakumun nasa wanda bai iya sarrafa gidansa ba to ba zai iya sarrafa kowa ba to da ka komai daga gida yake tasowa sannan ifadi to bayan sun roki wannan imanin sai ce wa arina ai a alimna ka sanar da mu manasikana ibadunmu shine shara'i'a ibadatina shar'o'in ibadanmu au hajjana ko ka sanar da mu ayyukan hajjinmu wa tub alaina ubangiji ka karɓi tubanmu innaka anta tawwabur rahimu domin kai ne mai yawan karɓar tuba ar-rahimu biji kai na faɗa mana a wancan cewa tuba daban gufranin zunubi daban shi gufranin zunubi shine a gafarta maka laifinka ba tare da ka nemi a yafe maka ba shi sa ubangiji da ya zo a ƙur'ani sai ya ce gafirin zambi sai ce wa ƙabila taube shadidil iqabizil ɗauli a ƙa'ida ta malaman nahau akwai adafin nuqutil muta'addida in aka samu sufofi daban-daban to su ne za a dinga sa musu wau kowace zaman kanta take amma ana nufin guda ɗaya to sai a dunkule ba za a sa musu wau ba kamar yadda Allah yake cewa huwal awwalu kaga zaman kanta take sai ce wal akhiru shi ma zaman kanta take wazahiru ita ma zaman kanta take wal batinu ita ma zaman kanta take shi yasa ya sa musu wow kowace zaman kanta take wannan ba ita ce wannan ba wannan ba ita ce wannan ba amma da yazo sai ce huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwiru sai dauke su abu guda daya su raka bai sa musu wow ba to da yazo wannan sai ce gafiriz zambi ta sai ce gafiriz zambi qabilut tawbi to da abu ɗaya ne amma da ce gafiriz zambi wa qabilut tawbi ya bambanta su shi gufuranin zunubi shine muqabalatul isa'ati bil ihsan mutun ya munana shi kuma a fuskance shi da kyautatawa shine gufuranin zunub shi kuma tauba qabulut taubati shine muqabalatul ihsan bil ihsan ba tuba baya wa sai mutun ya samu ina ba ya komo ga Allah ya yadda cewa yayi zunubi ya yadda cewa ubar Allah ba zai iya ɗaukanta ba ya yadda cewa Allah karimi ne in an tuba zai karɓa so da ka sai ya tuba kaga ya kyauta karɓar wannan shine muqabalatul ihsani bil ihsan saboda haka ana yace wa tub alayya ka karɓi tuban wa innaka antat tawwabul rahimu kai mai karɓar tuba ne kuma sannan mai jin gai liman taba ga wanda ya tuba sa'alahu tauba sun roƙe shi tuba ma'a ismatihima tare da cewa suna da isma kariya daga ubangiji dukkaninsu kowanne ma'asumi ne baya saba wa Allah amma me yasa suka yi sai sha Allah ya ce tawadu'an wa ta'liman li zuriyatihima domin kaskantar da kai da kuma koyarwa ga zuri'arsu cewa haka ya kamata a yi masa koyaushe a dinga neman tuba gurinsa to bayan ya yi wannan annabi ibrahim alaihissalam ya roƙi kansa da annabi isma'il alaihissalam akan imani da tafiya akan hanya da kuma ilimi na fahimtar addini to kuma ya roƙa wa zuri'ar ta kusa ita ma Allah yi mata wannan to sai kuma ya tuna sai kuma magana a zuri'a ta nesa wadda ba ita yanzu sai nan gaba can sai sai ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim wannan ta gaba mai zuwa can yake nufi ba wa'annan da muke wanda ba za mu san an yi su ba ma Allah mun roke ko ba'ath fihim rasulan ka aiko musu da annabi minhum daga cikin su sai ce fil ummatil muslima au ahlul baiti wa hum quraish ko cikin al'umma wacce take mai mai kauya ko kuma ahlul baiti sune qurayshawa ya roki Allah ya aiko musu da manzo minhum daga cikin su min anfusin ce wa kad ajaba Allahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa masa wannan addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kala alaihi salatu wassalam wanda annabi alaihi salam ya ce ana da'awatu abi ibrahim ni addu'ar babana ibrahim ne wa bushira isa da kuma albishir din annabi isa da ya ce wa bashiran bi nabiyin ya ati min ba'di ismuhu ahmad ya ce wa ya ummi kuma ni wato mafarkin da mahaifiyata ta ne ta mafarke mafarke ya ce ni haka Allah yi to anan lokacin da ya addu'a da lokacin da annabi alsai bai na shekara fa dubbai ne domin annabi ibrahim alayhi salam shine mahaifin annabi ishaq alaihi salam annabi sahaq alaihi salam shine mahaifin annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub alaihi salam shine mahaifin annabi yusuf alaihi salam amma ku duba ku ga lokacin da banu isra'ila za su fita daga misra annabi musa ne kuma shi kansa bai san inda kabarin annabi annabi yusuf yake ba to kun san akwai lokaci mai tsawo kenan to kuma ku ga annabi Musa alayhi salamu zuwa zamanin annabi Dauda alayhi salamu ga akwai tazara dan da aka zo nada ta malika sai ce ina ayatu mulki an ya ce kum tabutu fi sakinatu min rabbikum wa baki yace min ma taraka alu Musa wa alu Haruna kun ga tsakanin annabi Musa da Haruna alayhi salamu da zamanin annabi Dauda akai nisa to ga lokaci ne mai tsawo so sannan akai abinda ake so mu fahimta in dai addu'a mustajaba ce mai inta yana da ita to in yi fata tabbata amma afkuwarta da ganin abin da aka roƙa wannan shi ko ubangiji ne mai yankewa lihikimatihi da hikimarsa saboda haka ya amsa amma sai lokacin da hikimarsa ta yanke sai aka aiko annabi alaihi sai da aka shekarar dimbai to anan malaman tafsiri suna cewa karatu ne ga musulmi domin mafi yawan mutane suna da ajala ci da zuci da mutum ya yi shi sha yanzu ne magani yanzu sannan wanda ba su da haske ba sa hange idan suka roƙi ubangiji su gaba su ga amsa ba kenan sai su ƙosa sai su ɗeba ƙauna sai su watsar to kaga an ibrahim alisa addu'a da isai da aka shekarar da bai sannan ta fito saboda haka karatu ne gare mu duk wanda ya zo yin addu'a ya tawaru ga Allah subhanahu wataala bawa ne in wani abu ka karanta shine ya yadda wannan abu yana da alfarma in sunansa ka faɗa ka ja shine ya ba ya sanar da kai kuma ya yadda in ka karɓin ka faɗa ija in ya so sai ya ce dan me ka gaggatsa masa suna a hukunta kama amma kuma bai yi ba in masallaci ne shi ya banci masallaci da daraja ce in kai abu a ciki zai karba in alola kai shi shar'anta alolar in sallah kai shi sar'anta sallar duk in kai ba wani abu na kan yi karba ba abin da za ka yi to in ya so sai ya amsa maka kuma daman haka yake kamar yadda ibn ada'illahi sakandari yake cewa idan ka roƙe shi zamina lakal ijaba ya lamunce zai amsa maka amma fi ma ya kataruhu laka la fi ma taktaruhu li nafsika fil waqti allazi yaktaruhu laka la fil waqti allazi taktaruhu li nafsika zai amsa amma cikin abin da ya zaba maka wanda ka zaba kanka ba cikin lokacin da ya zaba maka ba lokacin da ka zaba ba to barka ake miƙa wuya ga ubangiji subhanahu wataala to da ya roki Allah aiko da annabi a cikin su sai ya faɗi kuma abin da yake so sai ce lu alaihimu ayatika wanda ya dinga karanta musu ayoyinka shine alquran wa yu'allimuhumul kitaba ya kuma ilmantar da su littafi shine alqur'ani wal hikimata da hikima ma fihi min al ahkami abinda yake cikin sa na hukunce hukunce ce shine as-sunna wa yuzakkihim ya kuma tsarkake su shine ya dahiruhum min ash-shirki wal ma'asi ya tsarkake su daga shirka da ma'asi duk wani sofa ne mara kyau na riya na hasada na ganin kyashi da girman kai da ƙauro da rowa da almubazzaranci duk zai yi shi aka ce tazkiya ana nufin a cire ɗabi'u marasa kyau kuma a maida masu kyau a gurbinsu shi annabi alaihi haka yi akwai malami da ya sha yin magana cewa zamaninmu na yanzu mafi yawa ana koyar da karatu amma an cire wannan kalmar daga cikin makarantu shi ne taskiya kowa karatun yake farara kudin na ɗan ba'ura amma wanda zai shi kuma shaidan baya neman kowa sai mai zuwa makaranta in ya zo gurin mai zuwa makaranta san wannan hanyar ita ce hanyar tsira zai bi hanyar annabi alaihi to in ya zo sai zo ya cire ruhin makaranta a zuciyarsa sai ya zama a gangaji sai sai roki Allah iyawa wato wannan zuri'ar tasa haka yace naka antal azizu nan ya tabbatar da tauhidi ce innaka antal azizu kai ne buwayeye algalibu mai rinjaye allazi la yughlabu wanda ba a rinjaye sa alama yuridu akan abin da yake nufi alhakimu fi sun'ihi bi hikima a cikin girin aikin sa to anan da yace antal azizul hakimu wato tauhidi kenan duk inda aka samu izza da ƙarfi ka bi tarihin duniya duk ƙasashen da suka samu cikakken ƙarfi da sojoji masu hamajiya wawaye to duk inda suka je ɓanna za su yi rakarkaza wurin ba zancen hikima ko tsari kawai ƙarfi ne duk inda aka je a lalata mu za a kafa abin da aka dama to azizu mafi yawa haka yake ba a fiye samun izza da hikima ba to shi kaɗai ne mai wannan azizu ne ba abin da yake buwayarsa amma duk da wannan karfin kuma hakimu ne komai zai da hikima yake kaga iyakacin al-aziz al-hakimu ta tabbatar da Allah wahdahu la sharika lahu to shi suka kamun kafa da wannan to anan muka tsaya muka sa aya abinda kawai muke roko shine mu dauki hannu a wannan mu dauki bangaren imani mu fifita shi mu daura zuri'ar mu akan imani mu ɗaura zuri'armu a kan bin Allah sannan mu tuna wayannan abubuwan da annabi alaihissalam ya zo da su wannan annabi ibrahim alaihissalam ya aiko a kansa annabi alaihissalam ya zo shi sa Allah ya ce da mu laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to in aka tattara duk abin da izo da shi alaihi salamu kam na ƙur'anin da duk abin da ake so abu birak ake tabbatarwa abu birak ake tabbatarwa na farko shine lammul furqati dinke baraka barakar da mutum zai samar tsakaninsa da mahalicci annabi alaihi zuwa dinke ta barakar da mutum zai samar wadda zai wa kansa ta'adin da makami ba zai masa ba an dinke ta barakar da zai samar tsakaninsa da makusantansa an dinke ta barakar da zai samar tsakaninsa da ƴan uwansa mutane an dinke ta barakar da zai samar tsakaninsa da sauran halittu tsuntsaye dabbobi da itatuwa da tsirrai an dinke ta wanda zai samar ta mahalli environment ita ma an ɗinke ta to shine aikin annabi alaihi lamul furqa na biyu shine ta ƙauyatul ulfa wannan barakar da aka ɗinke to wannan ɗinkewar kuma a ƙarfafa ta kowa ya rayu akai ya mutu akan haka su ke nan abin da ake so a yi to yau a duba al'ummar musulmi inda take mafi yawan gidajen musulmi yau sun gamu da cuta sai ka zo ka tarar mutum yana zaune da iyalinsa sai ‘yan uwansa su zo su tare su ce su ya rabu da ita kuma shi fa ganta ya ce yana so zai aura ba wani ne auren masa ba shi fa yake so amma wani mutum wagai rahun sai ce bai yadda ba haka in an zo ana zaune wani kuma shi ɓangaren bangaren matar su bayan wanta zo su ce ba su yadda ba haka abubuwa suka rikice mana alheri yayi karanci kuma duk wanda yake kokarin yin magana wanda zai hada kan mutane sai ga nadiri ne masu sulhu da sasantawa sun yi karanci masu kai kawo baraka su ne suke ƙara yin yawa to sannan shi kuma abinda ake so in an tabbatar da wayannan abubuwan su ko malamai magada annabawa alaihi salatu wassalamu aiki babban aikin su kwaya ɗaya ne rak dukkanin malamai babban aikin su guda ɗaya ne da shine wannan sakon zai zauna da shine tsatsa za ta fita daga cikin zukatan mutane da shi alheri zai zauna aikin kwaya ɗaya shine tashji'un nasi ala kasabil halali ƙarfa gwiwar mutane akan su nemi halak ba neman abinci ba yau duk wanda ya tashi shaida ce neman abinci nake ba shi aka ce kai ba dan kai ba tsutsa bane abinda aka ce kasbul halal in malamai sai karfafa goyi al'umma a ci halak duk wannan ka ifshi da nafin da ake duk zaka neme shi ka rasa algush a kasuwa zaka neme shi ka rasa duk wata wannan zaka ga ta tafi domin kowa halal yake so sama tunda aka gigice aka lalace in kowa a ci halak ba to sakon annabi sai ba zai shiga zakata ba domin zuciya za ta zama kamar kologi ya ja mai yayi datti ba zai iya tada inji ba amma in zuciya ta tas aka ci halak shine kamar kologi ne sabo kana tayarwa zai tashi na gunan ko ina sai ya kama abinda kai sai ta fa al'arshi yasa annabi alaihi salam ya hada mana a wajen abin ya ce da innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun haram a fili take halak a fili take haram a fili take wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kaseerun minan nas duk da ya gama sai ya ce ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb shine hikima da ya ka halak da haram sai kare da maganar zuciya cewa waɗannan biyun suna da tasiri a zuciya in haram ya shiga cikinta ba za ta yi aiki ba in halak ta shiga za ta yi tsarki duk abin da ake so mutum ya zama zai zama to wadda kan abokin malamai su da su ɗora mutane a kan kasabul halali neman halak ba cin abinci ba da shi zukata za su yi kyau da shi zuri'a za ta yi kyau da shi ibada za ta karɓu duk abin da aka ubangiji zai karɓe shi to shine za mu sami amfanuwa da abin da Allah ya ko annabi alaihi salatu wassalamu a kansa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam karshe amin na eh ha ha ha
mana cewar an sanar da mu cewar koyawa yaran sunan tabara za ta zane masa za ta zane mana kamar tsari tun suna yara
ba ta zakanta wacce ai magana ce ta shari'a cewa ita wannan sura tana yin amfani a rayuwar barzufa a kabari dama kansa suka dinga koya mana ai da iyaye dama wanda aka zanga dora a akan mu zai musu amfani ne a nan duniya wanda zai musu amfani a lahira ba a tattara rayuwa akan duniya kadai ba shine eh alhamdulillah Allah ya
ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah